الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun alfiƙihul maliki a cikin wannan littafi mai albarka mai suna matnul ashmawiyya a wannan rana ta lahadi a wannan rana ta lahadi da muke 25 ga watan almuharram hijira 1445 miladiya 25 ga watan bakwai shekara ta 2025 to za mu tashi wannan shine darasi na 17 za mu tashi babu salatil jumu'ati a shafi na 43 a farkonsa. Tumala ya ce wannan babe ne da zai yi magana a kan hukunce-hukuncen sallar Juma'a. E, sun ce an kira ta aljumu'ati ne? sun ce saboda annabi adam da hawa suna haɗuwa a rana lokacin da allah ya sauke su a duniya wasu kuma suka ce a saboda haɗuwar mutane da ake samu aljumu'ati to a luga mimun ɗin za ka iya mata zamma kamar yadda yake a rubuce aljumu'atu za ka iya kuma yi mata ɗauri ka yi iskanin ta ka ce aljum'atu aljum'atu kana da wannan dama sannan an ji lugar fataha kuma za ka yi mata fataha aljuma'atu duk wannan fuskokin guda hudu malamai sun ce ya halatta duka akwai su akwai wani da ni ji yana wa wani raddi wai ya ci gyaransa ya je yana aljuma'atu sai ce to gashi a ƙur'ani ma juma'atu an ka rubuta shi a wautarsa tun da ya ga an rubuta a mushafi suratul juma'a to shi kenan ya abin da za a faɗa kenan to kaga jahilci ne jahilci ne yi wa mimin damma ɗin ita ce luga mashhura a wurin alhijaz wadda ita ce luga mafi yawa da an ka rubuta alkur'ani da ita wanda yake hannunka to amma don kaji wani ya ce aljuma'atu karkace ya yi kuskure ya halatta faɗa don kaji wani ya ce aljum'atu karkace ya yi kuskure an gane? duka wannan ya halatta wa salatul jumu'ati sallar jumu'a fardun alal ayani wato farilla ce akan ɗaiɗaiku farilla ce akan kowane zati farilla ce akan kowane ainu yan ce al'ainu a nan za ta shayi gani abin da ya rataye gare ka kai karan kanka waninka ba zai iya ɗauke maka ba saboda haka wajibi ne ga kowa in ban da wadanda shari'a ta abin nan don na za a ambata ba a cewa a gari tun da wasu sun yi jama'a ai wasu ba sai sun yi ba eh ba fardul kifaya ba ce ita ke da wannan sifa ɗin to saboda haka wajibi ne sai in ka shigo cikin waɗanda aka yi wa uzuri wanda za a yi bayaninsu. Wala ha shuru tsojubin kuma tana da sharuɗa na wajabci. Abin da yake nufi da sharuɗa na wajabci ba za a ce juma'a ta wajaba gare ka ba sai an samu haɗuwar waɗannan sharuɗa. Sai wanda ya cika waɗannan sharuɗa to sai a ce wancan wajabcin da aka ambata a baya to ya hau kansa wa arkanun kuma tana da rukunai eh wanda da su ne za ta samuwa wa adabun kuma tana da ladubba wa azarun tana da uzurra wanda wannan uzurran tubihu takhallufa anha suna halatta a yi fashin zuwa jima'a ɗin eh akwai wasu uzurra da shari'a ta yi ma uzuri in ka shiga cikinsu to wajabcin kuma ya faɗi a kanka sai ka yi azahar fa'amma shuruɗu wujubiha to sharuɗan da suke wajabta ta fasabi'atun guda bakwai ne al'islamu sharaɗi na farko shine musulunci eh kenan juma'a ba ta waje ba gawa ga kafiri amma wannan malamai suka ce bisa ƙauli na malaman usulul fiƙi kan cewa su kafirai shin muhatabuna ne bi furu'i shari'a amla akwai saɓani shari'a muna da usulul shari'a muna da furu'i shari'a to su usulul shari'a abin da ya shafi tauhidi da makamantansu wannan kowa da kowa ake magana duk wanda bai zo da tauhidi ba to za a kama shi da laifi sawa'un da wanda ya ce shi ya yarda shi musulmi ne da wanda ma kaga har da kafirai to amma sauran furu'u shari'a irin su sallah azumi zakka da makamantansu aikin haji eh da ƙur'ani ya wajabta su shin wannan wajabcin hadda kafirai ake koko iya musulmi to shine sai wasu malamai suka ce a iya musulmi ake magana banda kafirai to bisa ga wannan ƙaulin ne shi yasa aka ce jima'a ba za ta wajaba ga kafiri ba hamsu salawat ba wajibi ba ne ga kafirai aikin haji ba wajibi ba ne zakka ma haka bisa ga wannan kauli wasu kuma suka ce a'a su ba kafirai ai sun shiga ranar tashin kiyama ba wai iya tauhidi za a yi musu hisabi a kai ba hatta hukunce hukuncen sallah hukunce hukuncen tsalki zakka in suna da dukiya ba su bayar ba duk yana cikin abin da Allah zai kama su da shi to in haka ne sai suka ce kenan ba za a ce musulunci sharaɗin wajabci ba ne ga sallan juma'a sai dai a ce ga kafiri kenan sai dai a ce sharaɗin ada'i na inganci sharuɗu sai hali ma'ana ta wajaba gare shi amma hako ya yi bata inganta ba li'adamil iman saboda ba mumini ba ne baya da tsoron Allah kuma inna ma ya taƙabbalu Allahu min almuttaqi to shi baya daga cikin almuttaqi to wannan shine zance mafi inganci cewa musulunci sharaɗin siha ne ma'ana ko yayi Allah ba zai karba ba sai ya musulunta wal bulugu sharaɗi na biyu shine balaga balaga sharaɗi ne na wajabci eh kenan yaro wanda bai balaga ba ba dole na ya juma'a ba amma an so kuma ya yi in ya yi kuma ta yi ta inganta ƙaramin yaro eh kaga shi a haƙƙinsa sharɗu wujubin ne ba sharɗu sai hatin ba ne irin na kafiri tunda in yayi za a iya karɓa walla aƙalu da hankali shi ma sharɗu wujubin ne wasu hatin ma'an hankali shi ma ka gabata waje ba ga kafiri saboda lokacin an ɗauke masa alƙalami an gane mahaukaci haka kuma sharaɗi ne na inganci ko ya yi mahaukaci ko ya yi sallan jima'a ba ta yi ba irin mahaukata da ke zuwa masallacin jima'a duk ba sallah suke ba ba za a karɓa ba wazzukuriyatu haka da zamowa namiji eh ba wajibi ba ce ga mace amma ita ma an so ta yi kamar na ƙaramin yaro eh an so mace ta je juma'a amma kuma in bata je ba kuma bata yi laifin komai ba daga ita ma sharɗu wujubin ne wal hurriyatu sun ce dalilin da yasa aka ce mace ba dole ne ta je juma'a ba da irin su sallar jami'i saboda dalilai guda biyu dalili na farko dama babbar ibada su in ka cire tauhidi babbar ibadan mace to zama gida e, tauhidi ɗaya gabansa duk abin da mace za ta yi in aka cire tauhidi to bayan zaman gidan auren ta yake dalili na farko kenan na biyu kuma suka ce saboda kula da haƙƙin mijinta mai yiwuwa an ka ce ta je jama'a kila ba lallai ba ne ta samai masa abinci cikin lokaci ko gyara masa gida da sauransu waɗanda guda biyu shi yasa an ce mace ba sai ta tafi juma'a ba kawai sai ta yi azhar yawwa kaga in ta zauna gida yawwa shi zaman gidan karan kan shigare ta lada ake rubuta mata saɓanin kai kai da ka gina gidan baka da lada amma ita in ta zauna da niyyar cewa Allah ya ce ta zauna wa karnafi buyuti kunna to lada ake rubuta mata amma kai gashi kai ka gina gidan eh ka yi ne ka kwana ka tashi kuma ba za a rubuta ma komi ba eh ka gani to wannan shine to haka shi ma wal hurriya da zamowa da eh sallar juma'a ba wajibi ce gabawa ba shi kuma dalilin da yasa an ka ɗauke mai wajabci saboda haƙƙin shugabansa mai yiwuwa ranar juma'an nan akwai ayyuka da hidindimu da yake wa shugabansa an gane in aka ce shi ma dole ne ya je juma'a to haƙƙin shugaban nasa zai iya to zartuwa to sai shari'a ta ce an ɗauke masa ya tsaya ya kula da hidimar shugabansa in azhar ta zo sai ya azhar shi kenan wal iqamatu da zama gida jima'a eh amma fa da shi ma bawan in yayi kuma ba laifi zai iya eh zai iya neman izinin shugabansa in shugabansa ya ba sa izini ya je jima'a sai ya tafi in kuma ya ce ya ban yadda ka je jima'a ba to ba a cewa kuma ya saba ma Allah ya hana ya hana a yi aikin da'a ko eh sai ya haƙura kamar ita ma mace in ta ce za ta je juma'a in dai ba sallar jam'i ba ce to mijinta yana da daman da zai hana ta ya ce a niwa yadda ke je juma'a ba eh amma sallar jam'i wannan an ce kare hana ta in ta nema wal iqamatu da zama gida sallah juma'a ba wajibi ba ce ga matafi duk tafiyan da ta kai su malikiya suka ce kilomita tamanin to ba wajibi ba ne ga matahin ya yi juma'a yana iya yin azaharsa e, su abin da suka faɗa kenan amma kuma in ya yi ɗin kuma ta yi saboda sharaɗin na wajabci ne saboda ɗawainiyar tafiya da wahalhalu da sauransu shi yasa aka ɗauke masa wasu hatu da lahiya ita ma sharaɗi ce na wajabci da aka waye gari ranar juma'a baka da lafiya kuma rashin lafiyan da misali ba zai baka dama ka je juma'a ba ko kuma a zaka iya zuwa amma kuma zaka sha wahala to shi ma sai ka yi zamanka sai ka yi azahar ko to wannan su ne sharuɗin wajabci wa amma arkanuha amma kaga rukunnan juma'a fa kamsatun guda biyan ne al'awwalu rukuni na farko almasjidu dole ne a samu masallaci ba a sallar juma'a cikin gida ko ga hili ko masallacin Allah zai ya kunu jami'an masallacin da zai zamo yana iya tattara adadi mai yawa na mutane ba masallacin da kila bai wuce ya ɗau mutum goma ba to wannan ba a juma'a a cikinsa inda ana son a yi jima'a to a fashe shi a ƙara masa girma dole sai ya zama jami'an linnasi kenan yana iya harhaɗa mutane masu yawa wasu daga cikin malaman malikiya suka ce akalla ya zama yana iya ɗaukan mutum talatin eh to shine jami'i amma ƙasa ga haka kaga wannan ba jami'i ba ne asani sharaɗi rukuni na biyu aljama'atu dole a samu jama'a yawa kuma cikin sharaɗin masallacin suka ce dole ya zamo cikin gari yawa kamar na argungu ba a koma can gehen gari ko ba ya fasa ya masallaci a ce canza ana ana jama'a wannan ba daidai ba ne duk inda gidaje ba su kai can ba to a malikiya ba a gina masallaci wurin yana da kyau a kula da wannan ba su sai ta gina masallaci wajen gari ba cikin gari ake gina masallaci masallacin idi shi ake yi can daji to amma sai an ka akasa an dawo yanzu cikin gari ake idi wasu kuma suna masallatan jima'ansu suna can wajen gari duk wannan malikiya ta yi fada da wannan an gane? eh asani na biyu rukuni aljama'atu a samu jama'a walaisa lahum haddun inda malikin amma jama'an nan da ake bukata ga juma'a ba su da wani iyaka na adadi da za a iyakance a ce sai sun kai kaza eh? ko kaza a wurin alimawa malik kawai dai ya ce a dai samu jama'a kawai e, to a nan sun tattauna wasu ce a samu mutum talatin wasu ce arba'in wasu ce ɗari to haka dai malamai malikawa suka yi ta sharhi a kai amma dai shi al'imam malik bai ƙayyade ba eh wannan amma ana magana a farkon fara ita juma'a ɗin amma zuwa sallame wata ya sa ƙaidi eh cewa dole waɗanda za su wanzu har zuwa liman ya sallame kar su kasa ma mutum goma sha biyu banda liman liman shine na sha uku ma'ana misali da za a zo ana sallah allah ya kiyaye sai wani ibtila'i ya shigo wa gari sai mutane su wace ana sallan juma'a wadda liman ya sallame sai ya ga waɗanda a baya ne mutum goma ne ko sha ɗaya to a wurin malika wannan juma'a babu ta kowa ya je ya sake azahar amma in sun kai sha biyu shine na sha uku to ta yi eh ta yi an gane ko ta yi sun kafa hujja can waccan aya suratul juma'a wata rakuka ka'iman din nan to suka ce waɗanda kawai suka yi saura lokacin da fatake suka shigo madina bayan manzon Allah mutum sha biyu ne sai suka ce to kenan ƙasa ga sha biyu ba jama'a ba ne shi kuma al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad sun ce sai sun kai mutum arba'in shi kuma al'imamu abu hanifa ya ce a inda sun kai mutum uku banda liman liman shine na hudu ta yi al'imamu abu hanifa kenan wala budda babu makawa an ta kuna jama'atan sai adadin nan nasu ya kai jama'a ta taƙarra bihim ƙaryatun wanda alƙarya tana iya rayuwa da su su ƙaidin da sun ka sama jama'a ɗin kenan ma'ana duk jama'ar da ba su kai yawan da za su iya ƙirƙirar gari ya zamo gari ba ya rayu suna iya kare kansu in za a kawo musu hari an gane suna da kasuwa da za su dinga cin kasuwa a kasuwa ba wai sai sun je wani gari ba in suna buƙatar abinci sai sun je wani gari su ba su da shi a a cikin garin nasu suna da komai da za su iya rayuwa mafi rinjaye sai 'yan abubuwan da ba a rasa ba to wannan sai sun zamo kamar wannan adadin wanda dai gari na iya rayuwa da su amma in ya zan kawai zaune suke a gari in suna neman abinci sai sun je wani gari to komi yawan su bai halatta su yi jima'a ba ko kuma inda za a ce ga 'yan ta'addanan sun shigo ba za su iya kare kansu ba komi ba za su iya wa kansu ba to su ma waɗannan ba jama'a ba ne ba za su yi jama'a ba to shi ne ma'anarta ta ƙarra bihim ƙaryatun eh kaga irin fulani da udawa ke ya da zango a dazuzzuka waɗannan duk ba sa jama'a da irin wasu ƙauyuka waɗanda ba su da kasuwa ba su da asibiti ba su da makaranta wannan duk ba sa jama'a a fiƙihun malikiya kenan sai dai su dibi wani babban gari kusa da su sai su dinga zuwa suna juma'a a can wa rajjaha ba'du a'immatina wani daga cikin sashin shugabanninmu ya rinjayar annaha tajuzu bisnai ashara rajulan in an samu mutum sha biyu bayan liman baƙi na salamiya waɗanda suka yi saura har zuwa sallamewa sallan juma'a ɗin to annaha ta juzu ya ce ta halatta eh wasu daga cikin malikawa kenan as-salisu sharad rukuni na uku al-khutbatu al-khutbatu al-ula khutuban nan da ake yi ta farko saman minbari rukuni ce wa hiya rukunun ala sahihi mala ce rukuni ce bisa ga zance mafi inganci ko zance wanda yake ingantacce kenan aka san haka kaga zance ne mai rauni domin an samu ibnul majishun ya ce hudu ba sunna ce eh to shi yasa malai kama wannan magana cewa wannan magana koda ka ganta a littattafai bata inganta ba wa kazalika al-khutbatu thaniya haka huɗuba ta biyu ita ma rukuni ce alal mashhuri bisa ga zance wanda ya yi shuhura akwai ƙabilul mashhuri kenan shi ma ya inganta amma bai kai wannan shuhura ba ga hudu ba ta biyu shine ibnu habibin da yake cewa hudu ba farko rukudi ce amma ta biyu sunna ce shi kuma ibnu majishun ya ce da ta farkon da ta biyun duka sunna ne e, to shi zancensa ba a aiki da shi a mazhaba a mazhaba ma haramun ne a yi fatawa da shi e, domin sun ce ولا يجوز الفتوى بالشاذ ولا المرجوح a ƙa'idan mazhaba ba a fatawa da zance wanda ‘yan kaɗan aka samu cikin malamai sun faɗi wannan magana mafi yawan malamai sun saba musu to ba za ka ɗauko fatawan waɗancan malaman ‘yan kaɗan ka dinga ɗora mutane a kai ba walal marjuhi ko zancen da ba ya da ƙarfi dalilin shi bai da ƙarfi ba a fatawa da shi ana dai karantawa a babin ilimi to zance wanda ya fi inganci da ta farkon da ta biyun duka rukunne ne wajibai ne su hudubobin dole ne malamai suka ce iliman ya manta ya yi yabba ku juma'a bai yi huduba ba gaba ɗaya ko ya ta farko bai ta biyu ba ko ya ta biyu bai ta farko ba to duk babu juma'a sai a sake ya akwai lokaci sai ya sake huduba din in yi huduban sai ya sake juma'a in kuma lokaci ya wuce shikenan sai kowa ya je ya azahar kaga liman ya ja muku kenan to ita huduban nan fa tana da sharaɗi ba haka kawai ake yin ta ba a bisa mazahabi wala budda mala ya ce babu makawa an ta kuna ba da zawali sai an yi ta bayan zawalin rana saboda a mazhaba kamar yadda ba a azhar kamin zawali to haka ita ma jimu'a wanda shi ne zance tabbatacce a mazhaba to in liman tun da ai huduba ake farawa ya yi huduba kamin zawali to ko da sallar ko kuma wani sashe na huduban ya shigo bayan zawali to da juma'a din da huduba din babu da a malikiya in huduba ba ta tsayi ba sallah ba za ta tsayi ba an gane abin da zai sa a ce juma'a ka ta yi to ya zan huduba ka ta kubuta eh ta zama sahiha karɓaɓɓiya wa ƙablar salati haka a yi ta kamin sallah in ya zan sai da aka yi sallah sannan ya yi huɗuba to shi ma huɗuban ba ta yi ba sai an sake walaisa fil khutubati haddun inda malikin to a wurin al'imamu malik bai iyakance yawan kalmomin da ake son hudu ba ta kunsa ba an gane ko kankanta duk wannan ba a ruwaito almajiransa ba su nakalto cewa ga abin da ya iyakance ba kawai dai sharaɗin da aka sa guda ne wala budda an takuna mimma tusammihi al-arabu khutbatan ba makawa huɗuban nan sai ta zamo abinda laraba ke kira huɗuba. eh wannan sharadi ne ita kuma huɗuba a wurin laraba ba ta zamo wa huɗuba sai ta kunshi abubuwa guda biyu na farko ta zamo an yi ta da larabci ba da wani yare ba na uku suka na biyu suka ce an ta kuna ko kuma an tashtamila ala saja'in wa tahzirin wa tafshirin eh sannan ta zamo ta kunshi saja'i in kai hudu ba babu saja'i to ba hudu ba kai ba sannan ta kunshi bishara umarni da wani aikin alkhairi kuma ta kunshi gargadi ta haziri na fatar an gane ta wannan auren malikawa shine abin da laraba ke kira kudu ba ta abin da yasa suka ce dole sai ta zamo da larabci a larabci ne ake samun sajai ba a hausa ko a turanci ko a wani yare ba an gane a larabci ne to in aka samu wannan sharuɗan komi ƙanƙantar larabcin kuɗu ba ta yi a wurin malikawa misali suka ce daliban zai hau mimbari ya ce ayyuhan nas ittaqullaha subhanahu wa ta'ala fi ma bihi amar wajtanibu ma anhu naha wa zajar umu ila salatiku shi ke na hudu ba ta yi saboda ya yi larabci sannan an samu saja'i amar zajar a gani an samu saja'i kenan sannan an samu kuma gargadi kuma an samu kwaɗaitarwa ko umarni da hani ko bishara da tsoratarwa to wannan shine abin da laraba suke kira hudu ba eh to kaga in ka san baka iya larabci ba kaga ba magana limanci gare ka eh to wani limamin ma bai san me ake kira sajayyi ba saboda ilimin shi bai kai can ba inda shi sai ka karanta balaga da adab ka yi zurfi sannan ne za ka san me ake kira sajayyi ake yinsa me ya kashe kashensa ko ba haka ba to wannan shine abin da ake nufi an takuna mimma tusammihi al-arabu khutbatan duk tsawonta sai muka duba muka gabata da fawasil ba ta da sajai ba za a ba za a kira ta khutba ba eh saboda haka in an yi to sai a ce a saki a saki khutba sai a nemi wani limami eh wanda ya iya larabci sai to aka raba kalla bismillah saboda wannan liman sauran su ga gani to wannan a malikiyanci kenan wanda kaga do an saba masa sannan a wasu daga cikin malikawa sun ƙara cewa an so ita kutuba ɗin ta kunshi wato hamdala innal hamdalillah an so ta kunshe alwasiyatu bi taqwa usikum bi taqwallahi azza wa jalla kaza kaza kaza ba dole bane an so kuma ta kunshe salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam an so ta kunshi ambaton wani ɓangare na ayoyin alkur'ani sannan na ƙarshe an so kuma ta kunshi addu'a to wannan dulla dubba ne na ita ba din ba sharaɗi ba ne wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a sharaɗin huɗu ba shine ta kasance an yi ta irin yadda annabi ke tashi duk hudubobin da annabi suna nan rubuce to duk limamin da ya hudu ba aka ga ta saba ma irin ta manzon Allah suka ce to a rushe sallarsa a gane ba kuma ana nufin ya ɗauko ta annabin ya zo yana wa mutane kawai ba kullum a su abin da suke nufi duk da in ya haka ba laifi ba ne abinda suke nufi ya zan usulubin shi irin na annabi ne an gane yauwa sannan suka ce kuma an so hudu ba ta zamo tana magana ne akan halin da mutane suke ci shi yasa suka shigo da tahaziri da tabshiri ko al'amru wa nahayu akwai abin da ya kamata mutane a ce an ja hankalinsu suna aikatawa sai ka kira su a wannan lokaci ko akwai wasu abubuwa da suke aikatawa marasa kyau sai ka yi musu gargaɗi to wannan sifa ake sun hudu ba ta kasance an gane yauwa ba kullum ka yi ta maimaita abu guda ba irin yadda wasu 'yan gargajiya ke yi a kullum hudu ba da ake kullum to wannan ba daidai ba ne duk da juma'a ɗin ta yi a ƙa'idar ilimi ta malikawa amma dai ba haka an kaso ba an gane yauwa an fi da so kullum ka kalli mina na mutane suke ciki ka abin nan sannan sun ce an so hudu ba kuma a yi ta ra'asiyyan an gane a yi ta da ka haka ake so ba ya ka rubuta takarda ba ka riƙe kana karantawa ko ka ɗauko littafi yadda wasu ke yi ka hau mimbari wai hudu ba kake yi wasu ma da waya suke yi to duk wannan rauni ne duk wannan duk wannan ya saba ma ka'idar tsarin magabata tun daga larabawan zamanin jahiliya har zuwa zamanin musulunci duk ba haka suke hudu ba ba ka da larabcin da za ka yi hudu ba ba dole ba ne la yi kallifullahu nafsan illa wusa in ba ka da jarin larabcin da za ka iya kera hudu ba ba dole ba ne sai ka zama liman sai ka koma gefe a ɗauko wani ko ba haka ba shi ne ka'ida a babu duk wannan bid'a ne bid'a ne bai cikin aikin magabata manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba magabata kakab ɗinsa ba su yi ba rauni ne na karatu ba komi ya haddasa shi ba shi ne raunin karatu shi ya haddasa shi wani ma kuɗubar da ya yi muku bara ita zai je ya ɗauko ita maimaitawa wasu eh haka suke ta yi abinda suka yi can a baya su suke ta zakulowa suna yi hali ana son ka kalli mina na al'umma suke ciki me ya kamata a ɗora su a kai me ya kamata a yi musu gargaɗi a kansa wanda suke aikata marasa kyau shi za ka kalla ko tun da ana samu lokaci lokaci za ka ga al'umma sun shiga wani yanayi ko ba sa ba da zakka ko ƙarya ta yi musu yawa ko annami manci ko zaluntar juna ko sakaci ga sallah ko sakaci akan neman ilimi sauransu ko ƙabilanci ko ta'assubanci ko sace-sace da ko zinace-zinace shanya ka kalli mina na al'umma suke ciki shi ake bukata sai ka yi musu gargaɗi akan wannan eh to ba aiki ne mai sauƙi ba an gane ko? eh to da shi ne to ba dole wai sai ka share rabin awa ko awa ɗaya kana abin nan ba kana hudu ba ba dole ba ne sannan suka ce kuma an so limamin jama'a wasu daga cikin malamai ya zamo fasihi yana da fasaha salo na zance an gane saboda so ake isar da saƙo inda zai zo yawa mutane hudu ba amma kuma ba a san me yake faɗa ba to kaga wannan akwai na kasu eh sun ce jama'a ta yi in ya karanta huduban yadda ya kamata ya bi tsari ko da mutane ba su fahimce shi ba saboda wasu lalurori wannan babu komai amma wannan duka ba daidai ba ne ana son a samu mai fasaha mai dan firgita zukatan al'umma to wannan shi ne da yake abubuwan tun da babu ikhlasi ba da Allah ake yin su ba to shi yasa zaka ga ana ta gogoriyo eh da in sallah ta zo ana ba su ragunan layya ana ba su rigunonin sallah ana rarraba musu abinci in gwamnati wasu duk shi ne fa eh to kuma wannan kaga mun karanta a darasin da ya gabata cewa duk wanda haka an manufarsa to ba a sa shi liman la na khamsu salawat la da sallar juma'a ko sallar idi kaga tun nan sai a ce to kai ba adili ba ne eh wadda haka ko ba gida a karantar da al'umma eh amma ba ba gada libanci wa tustahabbu an so a taharatu fihi ma ya zamo akwai alwala ga hudubobin guda biyu fi wujubil qiyami wa fi wujubil qiyami lahu ma taraddudu ma'ana an so lokacin da zai hudu ba din ya zan yana da alwala amma ba wajibi ba ne zai iya gabatar da hudu ba bayan ya gama sai ya sauka ya je ya alwala ya dawo sai ya bada sallah eh in dai ba a samu tazara mai yanke bai tsayi ba babu komai sannan an so kuma a yi su a tsaye a cewa yin hudu ba din a yi ta a tsaye shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne shi ma taraddudun akwai saɓani na malamai eh wasu sun ce dole ne wasu kuma sun ce ba dole ba ne zai iya yin kuɗi ba ɗan a zaune wasu kuma sun ce in yana da lalura zai iya yi zaune alma al'asuli ya yi ta a tsaye to wannan shi ne to nan za mu kwana in mun dawo sai mu tashi rukuni na hudu al'imam wanda za a yi magana a kan liman wa ya kamata ya bayar da sallar juma'a duk da yi maganar limanci a baya to ita sallar juma'a akwai wasu abubuwa na ƙari wanda take da su saɓanin sauran salloli to shi yasa nan kana da buƙatar a yi maka bayani a kan wannan ko to rukunin yana da tsayi yana da tsayi sai mu bar shi sai zuwa wani sati sai mu ɗora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله كوي تنبيه نعم ايه انا ايه wani shekara? matsalar mi? eh eh eh a wannan kuskure ne cewa don juma'a ta haɗu da idi in ka je idin ba sai ka zahara ba wannan zance ne mai rauni wasu daga cikin malamai sun yi shi ba su da yawa amma kuma ba ya da wani dalili zace ne wanda yana da rauni kwarai da gaske abin da ya fi ka yi idin kuma ka je juma'a amma kuma ya halatta in ka je idi din ba za ka ba sai ka je juma'a ba amma za ka yi azahar in lokacin azahar ya yi shi ne zace wanda yake tabbatacce wanda kuma nassoshi suke goyon bayansa da maganganun malamai amma ce ba juma'a ba azahar tun zamanin waɗanda suka fara yin wannan zancen an musu martani ko ba a karɓe shi ba kuma dama ba su da yawa yan kaɗan ne to ƙaunin ne shazun kamar yadda ibn abdulbari ya faɗa magana ce wadda take ta yi shizuzi to kuma ƙa'ida ba a fatawa da zance wanda yake shaz a ƙa'ida ta ilimi amma kai a karan kanka a shekhu usmanu ya ce za ka iya aiki da ra'ayi ko fahimta shaz ya an ce wannan zance shazu ne kamar irin wannan matsalar misali ya ce waye in ka je idi ba sai ka je juma'a ba kuma ba za ka yi azhar ba an gane yauwa to idan ka yi ta ƙalidanci ga malaman da suka faɗi wannan magana ka aikata shi ba za a zarge ka ba amma kuma ba za ka zo cikin al'umma kana yaɗa fatawan ba sannan wani ba zai bugo ma waya kuma yauwa kai masa fatawa da abin ko da kai a kansa kake akwai bambanci tsakanin za ka yi aiki da abu da abin da kuma za ka ba da fatawa da shi so tari malamai waɗanda suke malamai suka ga abinda suka ba da fatawa daban in sun tashi aiki kuma sai kaga ba sa aiki da fatawan wani abin za su yi aiki da shi ana samun irin wannan ka gane to shine a shekhu usmanu a littafinsa fathul basair ya ce kuskure ne a dinga fatawa da zance shaz da kuma zance wanda yake marjuhi to cewa ba a zahar ba jima'a ba a zahar zance ne shazun la yuhtajju bihi wa la yufta bihi a ka'idan ilimi ba a hujja da shi ba a fatawa da shi amma akwai masu wannan ra'ayi daga cikin malamai wannan baya baya su a shekul albani rahimahullah abin da ya tafi a kansa kenan to amma cikin almajiransa ba an samu waɗanda ma suka saba masa irin su a shehu mashhur alu salman hafizahullah yana nan da ransa yana cikin manya-manyan ɗaliban a shehu albani yana ƙasar jordan kaga ya saba masa to haka dai da sauransu to abu ne su wasu ba su san ƙa'idar ilimi ba shi wani abin da yake ɗoka da ya ga abu rubuce to shi kenan abin ya zamo ilimi wai ya zamo dalili ba haka kowa abin yake ba ita ƙa'idar ilimi ba haka take ba in ka ga abu to ka nemi ma'abuta ilimi su yi ma bayanin ya abin yake akwai zancen da malamai sun yi shi kuma wasu kuma tun lokacin da suka yi su an bar musu abinsu ba a zage su ba ba a soke su ba saboda girmansu sai aka bar musu a matsayin cewa ijtihadi suka yi amma sun yi kuskure sai a kyale musu magana su a dawo ga abin da yake daidai Usemi. sai mai babu tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh